kiɗe raƙumi ya tsaya a kayi a sa ƙatti su ja don a jaye shi ya faɗi sai dai fatar ta kece kafansa na nan a wurin waye kai shi ƙarfi babu amma ƙarshensa mai wuta shi ne fa da Allah ya ce alaiha tis'ata ashara akan wuta akwai mala'iku guda tis'a ashara guda nawa goma sha tara sai ya ce a sha ya ce ashe wutan ma da sauki ya ce to duk mutanen duniya su haɗu su rike masa guda biyu shi kuma zai haɗa sauran ya rike sai kowa ya shiga ma aljannan a gama in dai har dai wannan ne ba yana jin yana da ƙarfi ba duk duniya ba wanda ya taɓa kashe shi a komaye amma da annabi yana kira sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kana son wanda zai imani ya ce eh iya so sai ya ce to ga mai imani amma da sharaɗi sai mun yi kokuwa kaka da ni sai annabi ya ce shikenan ha ba Allah bane ya aiko shi shikenan karfin nawaye ne yanzu in abinci kake ci he kai ta ci baka koshi ba Allah ya ce ka ci kaɗan ka koshi kuma sai ka koshi to bundatu da annabi ya ɗaga bulda ya sama da shi ya rada shi da ƙasa aka yi juyi uku da yana faduwa sai ya ce to imanin ba zan yi ba sai yaya asara ta same shi ko bata same shi ba shi yasa wallahi in ana addini ka yi kokarin ka yagi abin da zaka yaga kafin mutuwar ka ta zo zaka mutu dole tunda zaka mutu ka zo duniya ba shiri to zaka bar gidan duniya ba ka sani ba sai dai ka ji kawai ka zama upset to ka ka samu damuwa in dai baka shirya ba kuma shiri sai ka yi ilimi ilimi ba zai yi ba sai ka yi aiki aikin kuma sai ya dace da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka ganar da mu da aka ce imamun rusul awwalu ma yajibu alal mukallaf aka ce farkon abin da yake wajibi akan mukallaf waye ne mukallafi shine wanda aka dora masa aiki baligi kenan shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa an dauke alƙaluma akan wayansu guda uku kaman wannan da mutumin da yake bacci da waye wanda bai balaga ba da wanda yake mahaukaci to har da wanda ya sha kwaya a'a baya ciki shi kan tun da shi ne ya gusar da hankalinsa da kansa to alƙalamin tana kansa in bai sallah ba bai yi ba in bai yi kaza ba duk a shari'a bai yi ba kawai bai yi ba shine ya me shine ya ma wa kansa da kansa illa Allah ya ganar da mu Allah sa mun fahimta to wannan ita ce rayuwa shine mukallafi ya ce tashihu imanihi ya inganta imaninsa shine ya zama mai tauhidi ya zama Allah kada yake bautatawa mun yi a muqaddimar mu ranar mun yi dogon magana a wannan summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farbu ainihi sa'an nan ya san menene zai inganta masa farillansa na ainihi sai aka ce to menene farillansa na ainihi na yi wannan tambayar ranar da aka gabatar da karatu ko a ce menene farillansa na ainihi sai aka ce ka ahkami salati kamar sanin hukunce hukuncen sallah wal me wasiyami da azumi menene ake nufi su waɗannan cika-cikan addinin musulunci su ne farillansa na ainihi wanda idan babu su babu musuluncinsa babban su kuma shine tauhidi shi yasa sai ya ce tashihu imanihi sai ya inganta imaninsa saboda me saboda in yayi gama wayannan abubuwan babu tauhidi a ciki to kamar me kamar yayi aikin banza ne kawai duk zakkansa sallansa hajjinsa da kominsa ba za a karba ba don me ba shi da imani shi yasa tauhidi abu ne mai wahala kake ganin wa'insu annabawa da, mutanensu ana ta bahallatsa wani ba annabin a sa zarto a raba shi biyu don ya ce a bautata wa Allah ɗaya ai abun ba sauƙi bane da shi wani annabin a masa duka don me don ya ce a bautata wa Allah ɗaya to kai yanzu zaka samu sauƙinsa ne ba za ka samu ba in dai Allah ɗaya kace a bautatawa to ka dinka samun matsaloli da damuwoyi kenan wannan ya soke ka ta can wannan ya kyare ka ta can me yasa ka ce a bautatawa Allah ɗaya Allah ya ganar da mu thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahkami salati wa tsahara wa siyam kaman ka san wayannan ababa waɗanda su ne abinda musuluncin ya ginshiken su dukansu wa yajibu alaihi kuma yana wajaba akan shi baligin nan an yuhafiza ala hududillahi ya kiyaye dokokin Allah yuhafiz ala hududillah ya kiyaye dokokin Allah wa kifa inda amrihi ya tsaya kuma inda aka umurce shi wa nahayihi da inda aka hana shi in an ce yi yi in an ce bari bari a shari'a shine addini wa ya tuba ila Allah kuma ya ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wadda tsarki ya tabbata a gare shi kabla an me yaskada alaihi tun kafin bai yi fishi da shi ba as-sukhud shine kai ta yin abu babu tuba shine as-sukhud ai an san za ka yi laifi da za ka yi laifi shi yasa Allah ce zai gwada maka aikinka da na kwarai da wanda ba na kwarai ba to tun da an san za ka yi laifi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani hadisi cewa akwai kofa wanda ake ce da ita kofa ta tuba an buɗe ta wannan ƙofar ba za a rufe ta ba sai ran da rana ya canja wurin fita shine ya fito ta inda ba nan ya saba fita ba kenan ko tashin kiyama ta zo me ƙofar take yi aka ce tana karɓan tuban bayi ne ai Allah ya san za ka yi zunubi tunda kai ba masumi ba ne masumi shine annabi wanda shi kan dama Allah ya gama ya gama tantance shi ba zai yi komai ba za ka yi ka tuba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna maka yadda tuban yake yace shi da kansa yana iya istighfari bi ma'ana ya tuba zuwa ga ubangijinsa sau saba'in sau sama da saba'in hadisin karshe ya ce ma sau ɗari to annabi na laifi ne me yasa yana nuna ma kai tuba za ka yi laifi ka tuba Allah zai karba babu wanda zai yi tuba ubangiji bai karbi tubansa ba sai dai in ya ƙi tuban don Allah e ya ƙi tuba don Allah kama a ce mazinaci ne sai bayi da kuɗi yin zina ya ce ma ya bari yau kan to kaga ba don Allah bane don bayi da me sisi ko kuma bayi da lafiya ne da ya ga kawai fa abun fa kaman ba abun nan ya ce kawai ma ya tuba e yana samun lafiya sai ya ƙara daidaita sahu kuma tuban tana nan an samu matsala Allah ya ganar da mu shine sai ya ce maka me sai ya ce qabla an yaskada alaihi tun bai yi fishi da shi ba shine idan kai laifi tuba ubangiji yana karban tuba Allah ka yafe mana zunuban mu Allah ka bamu ikon tuba kafin mutuwa wa shurutu tawbati tunda an gaya maka akwai maganar tuba to ga sharadin sa komai yana da sharadi ai annadamu alama fata shine ka yi nadama akan abun da ya wuce ce kai wallahi shedan da ciyarin jaye ni giya Allah ya tsine wa giya dama ya tsine mata tuntune da ya sani da bai yi ba da bai sha ba da saura wanni yato Allah ya uda ila zambin kuma ya niyan ba zai koma zunubin ba fi ma baki alaihi min umrihi cikin abun da ya rage masa na rayuwarsa yace shi da wabtan wayan wani kuma har abada yanzu ya tuba ba zai rike wayan wani bai da kwaci wayan wani ba Allah ba zai yafe masa ba ne zai yafe masa sai dai kuma wannan yafiyar fa akwai aiki sai ya raddul mazalimi sai ya mero waɗanda ya cuce su kayan su akwai aiki ko babu shari'a sai ta maka yanzu musan ka san wanda ka kwace ma waya sai ka je ka same shi in ka ce masa wane eh ran ni na kwace maka waya ka san ba zai ba zai yafe maka ba sai aka ce same shi misali ka ce wane eh kai kwanaki kan akwai matsala a rayuwar nan sai dai a hankali da Allah ina neman kasar rayuwa ta yau da gobe ana mu'amala yau da gobe wasu abubuwan suna iya fadowa me ne ya faruwa ne ce ina neman ka yafe mun abun da na maka wanda ka sani da wanda baka sani ba sai ce ji kana yafe maka inda wannan ne ya san kai ka kwace marwaya kuma yafiyar tana ciki da wannan wannan shari'a ta maka adalci ko bata maka ba amma sai kace tab ai wallahi da mayarwa wai da nadaman duniya gwanda da ya ji kunya a ina a lahira an samu damuwa ko ba samu ba akwai wani bawan Allah shi aikinsa kawai kashe mutane kawai in dai ba kamar daidai ba zai iya kashe kai wuce ha to kawai wata rana sai ya ji maransa zai yana son tuba yace wannan aikin kan tayi danye da yawa kullum shi dai kawai daukar rai yace don haka kawai bari ya je ya samu wani malami yaje yace masa wane eh ina ni aiki na kawai in kashe mutum idan dai bai mun yadda nake so ba to zan iya tuba Allah ya yafe mini ya samu malamin da bai da fiqhu kenan sai ce mar tab ai Allah ya ce idan ka kashe man rai daya to kama katalan nasa jami'a kaman ka kashe mutanen duniya ne duka dan haka ba yadda Allah zai yafe maka ya samu matsala ko bai samu ba Allah ya ce ba zai karbi tubansa ba ne Allah bai faɗa ba bayin nawaye ne na Allah ne to sai ya ce yana so ya tuba maimakon abin da za a ja hankalinsa a kai shine a lura yaya ne ne matsalar take ubangijin da ya halicci bayin ai yana da dama ya yafe masa ko bai da dama ne ba shi yace ba tubu ilallahi jami'an ku tuba zuwa ga Allah duka kuma yace inna allaha ghafurur rahimun yace inna allaha lalle Allah ghafurun ne mai gafara ne rahimun ne kuma mai rahama ne me ne ghafurun din shine abin da kai na zunubin gashi nan ka zo da shi tari amma ya gafarta maka shi maimakon a bar wurin ba komai rahimun kuma sai ya mai da wannan tudun zunubin ya koma lada shine rahimun din Allah ka ganar da mu sai ya ce mar ba kai ba tuba kuma wallahi in Allah ya kama ka ba san ma me zai maka ba ya ce shi kenan bari ya cika ɗari kawai tunda dai ba tuba kawai sai ya cire mar kai ya wuce ya kashe ya hada da malamin ko bai hada ba yana nan kuma sai ya ƙara jin kai gaskiya ya kamata fa ya tuba kawai bari ya sake samun wani malami ya ƙara samun malami ya ce masa kaji kaji kaji kaji ya ce in dai Allah ne ai shi ya halicce ka shi ya halicci bayin iya da daman ya yafe maka in ya so amma a wani wuri kake zaune yace yana zaune ne a wuri kaza sai ce masa to sharaɗin tubanka shine ka tashi daga wuri kaza ka koma wuri kaza saboda ya lura inda yake nan su kawai ɗabi'ansu shine kashe-kashe in yana zaune wurin to ransa za ta dinga kwaɗayin ya yi ta aikata in dai mutum ya marba daidai ba sai ya kashe shi amma in ya yi nisa da wurin fa yana wurin da mutane hakan kyaman abin suke yi to zai zamanto alheri ya hau hanya zai tafi can da niyan me zai tuba ya tuba da niyan zai je wuri mai shikenan ya kama hanya iya kan tafiya kuma sai kwanansa ta kare shi bai shiga kasar ba kuma shi bai bar wannan kasar ba yana faduwa sai ya zama tsakanin kasar nan ne da kasar nan da na kasar da ake zaluncin kashe-kashen da wanda kuma ita ba a yin hakan kuma ya tafi da niyan tuba ne sai mala'iku biyu suka zo na azaba suka zo dauka tunda me kashe-kashe ne aikinsa wannan kuma suka zo su kuma me aikin su shi za su dauke shi dan rahama ne dan ya tuba ah ya zama tsakanin mala'iku akwai me akwai cece ku ce sai ubangijin da ya halicci kowa da komai sai ya ce da mala'ika je ka musu hukunci amma kun ka je kisu ku gwada a gwada jikinsa ina ne ya firin jayi shi ubangiji in zai bar maka aya ai zai maka abun da hankalinka zai ɗauka aka gwada ina ne ya firin jayi inda zai je na alherin sai ya firin jayi sai aka ce to mala'ikun rahama su ɗauke shi an samu alheri ko ba samu ba da ya tuba Allah bai yafe masa ba ya yafe masa mai riyadu salihin ma ya kawo hadisin bukari da musulun duk sun kawo ubangiji Allah ya bamu da sauki wannan duniya da kake cikinta in dai kana nufin alheri ma kanka in ka ji shari'a ya ce kaza to ka yi kokari ka gwada gwargwadon yadda za ka iya ka yi iya abin da za ka iya saboda me imanin wani da wani da me da bambanci shi yasa Allah ya raba imani ya ce wani fa sabiqun ne bil khairat in dai aikin alheri ne yanzu za ka ga kawai ya aikata shi kan bayi da wani ajanda wannan kuma muqdis yana tsaka-tsaki ne e yau ka gan shi network ɗinsa na bayarwa gobe ka ga network ɗin tana rawa akwai kuma me asfal ƙasa sai aka ce zalimun li nafsihi wannan zai zalunci kansa war kama a ci barballe idan iska yayi yawa za ta yi me za ta mutu shikenan to haka imanin sa yake idan kawai ya shiga cikin mutanen da gaba ɗaya haka kawai sai ya saje ya zama daidai da su kaga to shari'a bata barka ba ko komai ta gama da kai ai shi yasa duk mutum yana da sufa kana ganin shi zaka gane sufan shi ne wannan in Allah ya yarda ana mazzaton alheri wani kuma ce kai wani ai da kana ganin shi na akwai aiki akwai matsala me yasa sufansa Allah ya karba mana sai aka ce me ka yi nadama akan abun da ya wuce kuma ba za ka koma wannan zunubin ba fi ma baki alaihi min umrihi cikin abun da ya rage masa na daga me na daga rayuwarsa wa an yatrikal ma'asiyata ai shine ka bar sabo fi sa'atiha a lokacinta in kana mutalabbisan biha in ka kasance kana aikata ta mutum ya zo ya ce wane yanzu kai ne ka ganshi yana yin zunubin to da Allah ya nuna ma kana yana yin zunubin to ya nuna ma ne don ka zo ka ka gaya masa ba wai ka je ka gaya wani ba duk lokacin da ka gaya wani to shi da zunubi ai shi da aikin kai kuma da iban zunubin an samu matsala ko ba samu ba lokacin da ka ganshi ka ce wane kaga wannan aikin da kake shari'a dai ba ta son wannan kuma ba za ka samu lada da wannan ba ka yi wa kanka adalci don Allah ka bari ubangiji Allah ya yafe sai ka ce to wallahi ni ma ina yi ka san rai na dan adam wallahi ba na jin daɗin aikatawa amma ta yani da addu'a Allah ya bani ikon bari wannan ya ma magana mai daɗi ko bai ba shikenan to ka cewa ne eh wannan aikin da kake yi ka bari Allah baya son haka ce kai ka ji wai wannan shi zai mu wa'azi ka san wane eh na daya wane din nan mai shan sigari ne yace yayansa ne fa ha wai ba fa shi yake shan sigarin ba wai yayansa ne yake sha amma wai ba zai mara wa'azi ya karba ba shi ko ya ce mar yanzu ka ji wannan dan Allah kwana kwanan nan fa tare muka daina shaye shaye da shi amma ka ji shi zai mun wa'azi ha to ya bari ko bai bari ba Allah kan bare shiriya ba ku saba annabi sallallahu alaihi wasallam daidai aka zo ka same su gumaka ba suke bautawa fa amma annabi da ya kira su fa sai suka bar gumaka suka zo sai ka ce to dan gunki yake bautawa shine ba zai ce maka yau ka bi Allah ba ai lokacin ko yana yin zunubin ya ce ma wannan bayi da kyau to karbi shedan fa ya gaya wa wani aiki nabi ya ce da shi wannan shedan ne amma abin da ya faɗa gaskiya ne to me naka karbi gaskiya man ka huta to inda matsalar mu take kenan ya ce to wani in dai wani ne zai faɗi gaskiya to ina to wannan idan a lokacin annabi ne ma sai ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda ya rena kiran ne ba wai wanda yake kiran ba Allah ka karba mana shine an yi turkal ma'asiyata ai ka bar sabo fi sa'ati ha a lokacin ta in kana mutalabbisan biha in ka kasance kana me cuɗanya da ita wala yahillu lahu an yu'akhkhira taubata baya halatta a wurin waye a wurin baligi ya jinkirta tuba ya ce to yanzu kan dai kam kaga yanda ake din nan ka zo ka same su ana rakashewa ne a biki ta ce kai wane shari'a fa wannan abun da kuke yi kana yanka ma lasisi ne mazuriyar ka ta zama ba na kwarai ba sai ce to yanzu kan dai an riga an fara sai dai kuma an gama ha sai an gama ka karbi wazi a a ai daga nan sai ka ce a kwashe kayan kidan nan kawai a bari kawai yanzu in dai za a samu wanda zai dan jan hankali ma a bashi dan lokacin ya zo ya ja hankali da kayan naku shine ka bar sabon a lokacin tan kenan amma kace sai an gama a a to kana da yakinin cewa zaka gama da ranka tunda baka da yakini ba shiman ka huta Allah ka bamu da sauki aka ce me ba a jinkirta tuba ka tuba lokacin kawai wala yaqulu hatta ya hadini Allah to gashi inda matsalan yake karka ce kuma ha to in Allah ya so da shirya ai zai shirye ni Allah kan duk abin da kaga kai Allah ne yadda zaka yi haka ne amma ya baka hankali me yasa da yayi kai baka hankali in dai ba za ka kana hango tirela ba za ka shiga gabanta ba ai ya kamata a ce kai ma ka fahimci addini kuma me yasa saboda hankalinka zai hana ka shiga gabanta ai ko ba zai hana ka ba Allah ya bamu da sauki fa innahu idan ka ji mutum ya faɗi haka cewan hai Allah ya shirye da ni ai zan shirya fa innahu min alamati shiqa yana ɗaya daga alaman yan wuta wal khizlani da tabewa wa damsul basira da shafewan basira shi yasa mutum zai faɗi haka wani bar satan wayan mutane ka bar tsallakawa mutane katanga wani abun da kake ba kyau ka koma wurin sana'arka shaye-shaye haramun ne bayi da kyau zinace-zinace bayi da kyau ka bari sai ka ce kana ganin akwai lokaci ko ka ce mar to yaushe ma wajen to dan ya ga mu yan bari ma tsoron sa ake ji kenan a'a tsoron Allah ake yi kawai Allah ne abun tsoro don in ya damke ka ba wanda zai iya karban ka ya ubangiji Allah ya datar da mu waɗanda a cikin rayuwa annabi nuhu da ya dinka faɗa lokacin da ya gaya ma ubangiji cewa wa'annan ba za su zama na kwarai ba Allah ya kashe su duka kawai me yasa don ya gaya ubangijin ya kira su da rana ya kira su da daddare ya yi kaza ya yi kaza har fa tsaba ragin rashin imanin mutum ya kai yana wa'azin bayan ya toshe kunnensa sai ya ɗau tufansa ya rufe a kansa ba zai ma gan shi ba bale wannan yanyan bata kai kiyayya ba to duk wani wanda kaga ana wa'azi na hargowa na hayaniya to dan wancan jam'iyyar ce kuma ai ba su ga da kyau ba ko sun ga da kyau ne ba a taba Allah a zauna lafiya in ba za ka ji wa'azi ba bar mai wa'azi yayi kayansa je ka in ka ce ba kuma zai yi ba na farko shi ba zai bari ba saboda annabawa haka ne inda za a ce ba za su yi ba da kuwa abun bai iso zuwa gare ka ba hayaniya da ba hallaka baya hana ba annabi kai saƙon Allah baya hana shi shi lokacin ne ma in baka lura ba ɗauko tarihin annabi Musa mana annabi Musa da Fir'auna su biyu ne farak a fadan Fir'aunan suke cewa Allah ne ya aiko su Fir'auna a kullum wanda yake zama da shi a majalisansa 'yan fadansa mutum ɗari biyar ɗari na biyar in za a ya galgala ka a nan ba za a ma samu naman ka ba amma annabi Musa nan Allah ya aike shi kuma nan ya tafi kuma da ya tashi tafiyan sai ya ce da Allah haɗa ni da wani wanda idan na faɗa ya gaskata ni ko sun karyata ni don kan zuciya na ta ɓaci ya zama ban isar da saƙonka yadda ake so ba shi yana rarrashi na ba kawai in sumar wani abu ba san ba shine damuwarsa ba ya zama ya isar musu da saƙon kawai yadda Allah ya aike shi to idan ka ce ba za ka isar ba don mutum yana jin shi ɗin wani ne yau suna doron duniya ne fir'aunan yana doron duniya duk ƙarfin mulkinsa bai karye ba meye ne ya yi ƙarshensa ruwa ba ruwa abu mai rauni wanda ka duba ka gani ruwa shine ƙarshensa to kai ma wallahi idan ba karatun ka riƙe ba kuma ka ce ba za ka tuba ba kuma ba a isa a gaya maka ba to ka jira lokacinka kawai za ka ga abin da ba ka son gani kar mu kai wannan matsayin ne fa yasa annabi nuhu da aka yi aka yi meye yace yace Allah ka kashe su duka don ba za su haihu ma he dan iska don haka kawai duk abi ta kansu me Allah yayi ya sauko da ruwa daga sama daga ƙasa ma ta fito duk duniya ta ƙare shi yasa ake ce da shi abun rajulus sani baban mutane na biyu don a lokacin sa duniya ta ƙare kaf wanda suka rage a cikin kwalkwale su ne su ne suka sake hayayyafa duniya kuma Allah ka karba mana wa yajibu alaihi ya wajaba akan shi baligi din nan hibzu basarihi ya kiyaye ganin sa anin nazari ila haramin don kar ya ga haram wala yahillu lahu kuma baya halatta ga baligi an yanzura ila muslimin ya dawwama kallo ko bincike ga wani musulmi bi nazaratin da wani kallo tu'uzihi da za ta cutar da shi kullun kaga mutum sai ya bi nan ka ni kullun sai na gan shi yayi nan ni me yake zuwa yi ne me ruwanka baka da ajanda da shi ai illa an ya kuna fasikan sai dai in fasiki ne shi eh ka san ya taba ma wata ciki a unguwancan sai kaga kullun kuma yana shigowa layin ku a wannan kan cika ni wannan kan me yake a kwanan nan ne gurin wata yake zuwa ce to wallahi ku gaya wa babanta wata ma tana da ciki a can fasikar mak
abunan nan ɗaya ne da abunan da alai hibzu lisanihi Eh. hibzu lisanihi min alfasha'i eh kiyaye harta ko na tsallake ne ko yawwa to shikenan yawwa eh wa yajibu alaihi na yi tsallake ne kenan ka gani man yana dawo da mu layi Allah ya ganar da mu ya bamu da sauki hibzu ba lisanihi kiyaye harcensa don faɗan wayansu abubuwa yanzu mutum ka ji ba ma komai ba faɗa ba ba komai ba yace zan farke ka ko yace zan kashe ka wannan tsare harce ai ba ce ka faɗa mara ka ba ba ce ka gaya masa ba kai da ka ce maka kyakkyawan magana sadaka ne ya kuma ake maganan farkewa ya ake maganan sarewa kaga babu shi kenan ko Allah ya ganar da mu illa an yakuna fasikan sai dai shi fasiki ne min alfasha'i daga alfasha wal munkar da abun ki wal kalamul qabihi da mummunan magana amma fa da ruwa eh, rubutunka da nawa da bambanci eh zan zo kan nawan ban iso bane ni Allah ya ganar da mu illa an yakuna fasikan sai dai in fasiki ne fa yajibu hijranuhu wannan ya zama wajibi ka masa hijira bayan ka ce masa wani abun da kake ba daidai bane kaga bayi da neman niyan tuba neman zagin ka ma yake yi to sai ka ce Allah shirye ka sai ka kara gaba ka bashi wajib alaihi hibzu jami'i jawarihihi wajibi ne ya kiyaye dukkan jawarihi gabansa wa an yuhibba lillahi in zai yi soyayya yi dan waye don Allah wa yaghbada lahu in zai ki mutum ya ki shi don Allah idan mutum zaka yi kana son shi to Allah yake so kake son shi in zaka ki shi Allah ya ki ka ki shi nan ne zai baka dama ko baban da ya haife ka ne tunda ba Allah ya bi ba dole kawai ka hannu riga a in ka ce ubanka ne shi to annabi ibrahim fa da babansa da ya ce da su mata abudu na me kuke bautatawa ne ya kai baba ya ce na abudu asnama mu gumaka muke bautatawa ya gaya masa gaskiya ko bai gaya masa ba kai sai ya ce to baba gaskiya ni wani wazi ya zo gare ni wani kira ya zo gare ni wanda bai zo maka ba gaskiya baba ka bi Allah bautatawa gumaka ba shine abun bi ba a a ɗansa ne ina to yanzu kuma yake gaya wa baban haka to kai naka baban sai yaya me shi in annabi ibrahim zai gaya wa babansa babansa ba a kan kwarai yake ba ai bai bar baban ba san da ya masa wa'azi ba san da ya kira shi ba ya ce da shi ya abati inni a kafu ni fa ina jin tsoro ka ji fa iya jima wa baban tsoro ne kar a azabtar da shi a lahira fa wannan ba soyayya dan Allah ba kenan amma da tafiya ta tafiya da ke Allah ya nuna maka cewa kan babanka ne ma bai bi daidai ba ka gaya masa Allah ya nuna maka ba haka za a yi ba to tilas ka rabu da shi sai ya ce masa to shi kenan ya ce wallahi ibrahim in baka daina wannan ba la'arjuman naka wallahi zan jefe ka kaga an raba ko sai ya ce to shi kenan wanda yau kuma mun yi hannun riga da ni da ku baki daya da abin da kuke bautatawa zan je in bautatawa Allah amma zan nema maka gafara in dai Allah bai hana ni ba dan Allah ba soyayya ba kenan in annabi ibrahim zai gaya wa babansa haka to sai yaya kai ba ka nura ba ne in kuma mata ne da mijinta ina asiya matan wa fir'auna ita ta kwarai mijinta na waye annabi ludufa da shi da waye da shi da to ya kuma abu an gama ma lissafi gaba daya da ke kai ka jahilci addini sai ka ce shikenan addinin nan iyaye da kakanai kuma wallahi rayuwar da kake ma ba iyaye da kakanai ba iyaye da kakanan me suke ci suna cin onga da kafi zabuwa shi ne suka ci ba kanwa suke zubawa ba da manguli a miyansu ko ba shi bane sun daura agogo ne sun sa shadda mai tsada ba gwada suka dinga sakawa ba ha to kai bar ɗabi'ar su mata iyaye da kakane bare addini wanda shi kenan iya tsiranka kenan addinin babanka a can ba inda zai maka ba abin da zai isa mara kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yarsa kai tukuna da ya zo kira aka ce wa anzir ashira ta kal ka kira kowa fa da kowa na kusa da kai tukuna kafin ka fita waje yace ya ku quraish ba shi kabilarsa ba ya ce ya ku quraishawa ku ro- ku tsi- ku fenshi kanku daga wurin Allah ni ba zan iya muku komai ba ya ammi ya baffanunsa ya kira kowa da kowa a cikin danginsa ya ce fa ba zan iya muku komai a lahira ba da ya zo kan yarsa wanda ya haifa ya ce ya faɗi matu bintu muhammadin ya ke fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce salini min mali min shi tambaye ni daga dukiya ta abin da kike so la uguni anki min allahi shay'a a gurin allah ba zan iya miki komai ba ha to in annabi zai gaya wa yarsa haka kai kuma waye to kaga ba komai ne kai ba abinda za ka yi bi allah ka huta Allah ba yi da wani badaɗansa wanda ba zai azabtar da shi ba don bai bai mar daidai ba ya ce a wannan kan ai ba shi ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba gaya masa ba in bai bi Allah ba in an rike shi babu mai karba in ga a gaya wa annabi haka kai kuma fa Allah ka bamu da sauki wa yaghdaba lahu in zaka ki mutun ki shi dan Allah wa yarda lahu in zaka yarda da shi yarda da shi dan Allah wa yaghdaba lahu in zaka yi fishi da shi yi fishi da shi dan Allah wa ya'muru bil ma'ruf ka dinka umurni da kyakkyawan aiki wa yanha anil munkari kai tame hani da mummunan aiki wa yahrimu alaihi al kadhib ƙarya ya haramta akan baligi wal giba da giba mene giba mene giba me giba shine ka faɗi abin da mutum yake da shi wanda baya so ya ji yana da ƙaton kai sai ka ce ƙaton kansa a wurin nan baya son kuma ka gaya masa haka kai gibansa wannan mima da annamimanci mene annamimanci alƙalatu bainan nas kai ba abun da ya rage a wurin ka banda ka zauna ni wanan nan an ce kaza da kaza da kaza da kaza sai ka zauna can eh wanan nan kan menene kaza da kaza da kaza iya aikin ka kenan to shari'a ta hana wannan in dai kai baligi ne an hana ka to ran da aka hana ka ranar bari fa kenan Ha, Allah ka ganar da mu wal kibaru da girman kai wal ujubu da jiji da kai me kibaru me girman kai ne ba wai fa in ganka a hanya na wuce ka ban ma magana shine girman kai ba sam wannan wata masifa ce Allah ya sauwaƙe amma girman kai shine a ce ma wane shari'a ya ce ma kaza fa kawai sai ka ce to sai yaya kafi ni sani ne to wannan shine girman kai ujubu kuma shine jiji da kai kai kana ganin kafi karfi ka bi shari'a kai kana ganin ba mai gaya maka ka ji sai wanda ya faɗa wanda ya kwanta ma a rai shikenan to eh ai wane ne ya ce kaza shikenan kuma shine ujubu jiji da kai wariya'u da yi don a gani wasum'atu da yi don aji ko da karatun alkur'ani ne ka rera shi don aji to sum'a kenan ka yi don wani ya ji ladan ka iyakansa in ya maka cewa kai wani ka akwai kira'a shi kenan ya ka samu iya ladan ka kenan amma me sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana zaune ce kai wani na zo wucewa jikin gidanka na ji muryanka yana da daɗi sai ce ya rasulullahi da na san kana ji na da na maka ɗaya muryan ma me yasa ne in annabi ya ji ai zai gyara masa in akwai matsala amma he ya ba me yasa ya faɗa ka yace da ya masa ɗaya muryan ma Allah ka datar da mu amma ai yayi bambanci da naka ko yanzu duk wata muryar da zaka yi an yi ta ba wata muryar da zaka yi ba yi ta ba babu ita kamar rubutun qur'ani ne ba abinda zaka rubuta ba rubuta ta ba Allah ka bamu da sauki wani lokaci muna makaranta za mu yi project eh wani aka ce masa shi mushrif dinsa bi ma'ana mai vigilator ya ce abin nan mufattish abin nan supervisor ya ce masa project din da za ka yi kwafa za ka yi ne ko kuma a'a naka za ka yi sai ya ce nawa zan yi ya ce shi kenan je ka ha sai ya ce mar sai ɗayan ya ce wa ɗayan kai kwafa za ka yi ko yin naka za ka yi ya ce shi kan kwafa zai yi sai ya ce je ka daga chapter 1 zuwa 5 din duka kawo mun in duba in samu in tafi ni makaranta zan tafi barka sai ya ce to wancan din ma a gaya masa kamar ya ce a ya ce ai in ba tarihin kansa ya rubuta mun ba duk abin da ya rubuta ƙarya ne don an taɓa yi tarihin kansa ne kawai ita kaɗai da ba taɓa yi ba shine da tarihin sa da kansa da kansa Allah ka ganar da mu wasum'a da yi don aji walhasada walhasadu da hasada me ne hasada me hasada jama'a muna faɗa ai kullum kai wani akwai shi da hasada me ne hasada to bahaushe ma ya ce hasada ga mai rabo me taki shi ba hasadi mahasadi shine wanda shi fa ba burinsa ya samu abun ba naka ma ya lalace wannan shine mai hasada kuma mai hasada kullum faɗa yake da Allah ya za a yi abawa na kaza ya za a yi abawa na kaza ko lafiyan ka fa akwai mai mata hasada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin zibalin mahsudun yace duk wani abu da ka san shi na alheri to akwai mai hasadansa kuma wani fa baka da sisi gidanka ma za a iya kwana ba a ci ba amma lafiyan da Allah ya baka wai haushin ta yake ji ji shi da wannan wai yana tafiya sai kace wani wani nunnu na karfi kawai ha to naka mene waye ba shi lafiya aha an ce ka gode wa ubangiji da abin da ya baka to shi lafiya Allah ya bashi da shi in ka tanga ne kace ture mun yanzu sai ya fulat da nan gurin amma an kace ba da ɗari kai ka hada shi da katon aiki nan zaka gajiya wasa kuma kowa da abin da Allah ya mai ya hore masa to mai hassada shine yana hassada da abin da kake da shi ya lalace ba wai shi ba fa ya samu ba a kawai naka ya lalace ya ga ka kawai a cikin tsiyataka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace du hassada da kake gani mai hassada abin da take ci kyakkyawan aikinsa kyakkyawan aiki ita kuma take ci sallan da ya yi mai kyau sai ta cinye zakkansa sai ta cinye duk yana hasada ana cinye masa kyakkyawan aiki sai wayi gari ba shi da to kaga an samu damuwa ko ba samu ba Allah ka bamu da sarki sauki wal bughdu da keta wa ru'yatul fadli ala al ghairi da ganin kai kan kafi wani ko magana ake yi in dai ba kai ka faɗa ba to ba a faɗa ba kawai wal hamzu wal lamzu da kibce da yaface ga sunan fa ahli sunnan kenan wai sai kun haɗu da shi a karma kallahu sai kana ba da baya ce hmm to wa'annan wutansu daban ne a lahira Allah ka ganar da mu shi abin da yake rusawa addinin ba kai ba me yasa yake idafa da addinin naka ai addini yake rusawa ko da kuna sallah Allah ya babu da sauki shi na ga ce wal ru'yatul fadl ala al-ghayr kai kan kullun kai kan kafi wani wal hamdu wal wal menene wal lamzu kifce da yaface wal abasu da wasa was sukuriyatu da me cin fiska waz zina da yin zina mazinaci masifar da zai samu shine tun daga duniya tattalin arzikin sa ya dinka yin baya kenan kullum tattalin arzikin sa baya za ta kama yi me yasa saboda su matan sai da kudi ai in baka da sisi za su ma bi ka ne a to shikenan wa nazar ila ajnabiya da dawwama kallo ga waye wadda za ka iya aurenta wa talazzazu bi kalamiha da jin daɗi da magana da ita ai wani magana ɗaya fa za a yi an gama ko kasuwanci ne an gama da ita amma ina sai ya dinka janta da magana ya ce kaza ta ce kaza ma aksarin matan kuma da ke fitsararru ne sai kaga shikenan sai ta shanta ke tun tana tsaye sai ta nemi wuri ta zauna to shikenan alaka na kulluwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ba'idu bainal anfasir rijali wan nisa'i ku nisanta numfashin maza da mata ai akwai dalili babu dalili ne ha to har tana faɗa kana faɗa ana jayayya ana magana ya can ya hango wata ya bi ta can ya yi haka shi ya mai da rayuwarsa kawai kamar bunsuru a rayuwa shi kenan kuma sai a barka kawai abu ya tafiya haka zai yi ne idan yana da zuriya ba tuba ya yi ba sai ya gani a zuriyarsa tana bin sa Allah ya sauwaƙe mana fitina wa akalu amwalin nasi bi gairi tibi nafsin da cin dukiyar mutane ba tare da son ransu ba kai ka iya walawalan da zaka ci dukiyar su ba tare da sun yadda ba kuma ba yadda za a yi da kai karfi ya ci daru ya danne shikenan wa akalu bi shafa'a da ci da ceto me ci da ceto shine yanzu kaddara kaddara wannan jami'an tsaro suna sai da form din su naira dubu ɗaya ake cikawa kai kuma kana da inda zaka je ka samu a baka kyauta da aka je aka baka kyauta sai ka zo ka ce wani e kawo ɗari biyar a baka fam shi yana ganin me ka taimake shi kai kuma me kyauta ka samu akalu bi shafa'a kenan ci da ceto Allah ka baya mu da sauki au dini ko da addini kullum kai me ziryanka nan addini can sana'ar ka ka tattara ka ajiye ta da ita wannan addini ita ce abincinka akwai matsala ka yi sana'ar ka addini ba za ta tafi sai da dukiya kai ma sana ka ciki ana neman taimako cire naka ka bayar a kai kana shugabanci ne aka ga ya dace eh a maka wani ihsani to wannan ai ba wani abu ne aka maka lokacin da aka ba sayyidina abubakar kalifanci a sai a tsince shi a hanyar kasuwa ce haba ya kalifa ya amirul mu'minin ya haka yace a to me za a to dole je kasuwa kenan aka ce a zo ka zauna aka sa masa ratibi bi ma'ana salari ana biyan shi yadda zai yi rayuwa rayuwan al'umma ya ɗauki nauyin kuma waɗanda suke zuwa gaba gare shi ba yi daidai ba ha to ba yi da sana'a kenan kowane ba annabi ma faɗa aka turo shi yana da sana'arsa to ya ba za ka yi sana'ar ka ba kai yau a samu ne gobe kar a me shikenan za ka iya fita ka je ka dawo babu kafintanci fa nan nan fa muka yi magana akwai kafinta ba annabi ko babu to akwai mai wanki da guga akwai mai mai baduku to me ne kuma a rayuwa kai ka ce kai kan sana'a ta yi karanci ba za ka iya ba kai matashi ne abinda kake nema in yi kuɗi yanzu yanzu who are you Allah ba zai yi goma kai kuɗi yanzu yanzu a shi yasa ake wawabtan wayan mutane ai yi shi yasa sai ya wabci wayansa kawai za a je abun dubu ɗari biyar sai a je a sai da ta naira dubu hamsin shi ya yi kuɗi sai ya kashe ta kuma gobe ya sake fitowa zunubin tana nan ko bata nan ne Allah ka ba mu ikon tuba makan gara a cikin mu Allah ka shirya mana kowa ya hayu ya kayu wanda kuma ba zai shirya ba ubangiji kai ka fi mu sani ka tsare mu sharrinsa Allah ka ba mu da sauki wata akiru salati an auqatiha tana ɗaya daga cikin matsala a wurin baligi ya zamanto yana jinkirta sallah akan lokacin ta illa bi uzirin sai da uziri akwai waɗanda suna da uziri harkan lafiya yake yi an kawo wani hajaran majaran to tilas ya ji an kwalla kiran sallah tun da wannan yana buƙatar tallafi tsaya ka tallafa masa kafin ka je ka ba da sallah wannan yana da uziri ko kuma matafiyi ne shi an ba shi dama haɗa salloli guda biyu wanda suke da muƙaran kusa a zahar da lasar mangariba da isha'i don mai tafiyarsa ta yi nisa shari'a ta ma komai ai kawai in baka sani bane baka sani ba kuma in kai taurin kai kace ba za ka tambayi waɗanda suka sani ba ba zai hana a tambaye ka a kabari ba wannan shine kawai wala yahillu lahu suhbatu fasikin baya halatta a wurin mutum na kwarai yayi abokantaka da fasiki wala mujalasatuhu ligairi darura ba kuma bare iya wai bi ma'ana ya kuma zauna da shi ba tare da laruri ba ka sani barawo ne ka sani ga dai abubuwan mujara ta bayyana amma kuma shikenan nan ne gurin zaman ka komin ka shikenan lafiya kalau kai ba wani wanda zai gaya maka halin zai iya satan hali ko bare iya ba wala ya dalibu rida al makhluqin ba a neman yardan abun da aka halitta bi sakadil khaliq dan a saba wa wanda yi me yayi halitta a'a Allah kada yake bautawa قال الله سبحانه وتعالى الله مكوا مكما ينتيا والله ورسوله أحق أن يربوه إن كانوا مؤمنين يتي الله da manzonsa ne kawai ake neman yardan su in kun kasance masu imani in Allah ne yace kaza annabin sa ya kawo saƙo ai an gama mutum duk zagin ka da zai yi ya zaga me ne a ciki babu kai dai ka faɗi abin da me Allah ya aiko shikenan ka gama kai ma kuma kar wai sun yi ma yawa sai ka ce kai to an faɗa an faɗa ni ma bari dai in yi shuru da bakina to da kai a cikin laifi sai ka faɗa dole ko da ta zama ita ce ƙarshen rayuwarka sai ka faɗa Allah ka ba mu ikon faɗan alheri Allah ka shirye mu baki ɗaya wa qala alaihi salatu wa salam annabi tsira da minci Allah subhanahu gare shi yace la ta'ata li makhluqin babu wani da'a ga wanda aka halitta fi ma'asiyatillahi bi ma'ana fi ma siyatil khaliq gurin saba wanda ya halitta a'a ba za ka yi don wai ransa yayi dadi sai ka saba wa Allah ba a'a ba zai yi ba ai ko iyayenka nan da aka kake karkashin su in dai za ka saba musu abokinka ya ji dadi to ka kama iska ka kama iska don duk duniya ba wanda zai sake haɗiye ka kuma ya sake haifanka babu shi me ya rage gare ka kawai ka bautata wa Allah yadda ya ce iyayenka guda biyu ka girmama su ka daraja su ai ya gaya ma duk wani damuwa da za su zo ka samu in dai sun girma a wurinka in ma ya buluganna in dakal kibar ahaduhuma aw kilahuma in kaga sun girma ma ɗaya ne ya girma a wurinka bi ma'ana kawo tsufa ai zai gaya ma wani maganganun da ba haka ba aka ce mai falata kullahuma uffin karka ce tirni wallahi kun haba da Allah na faɗa kaza kaza a a wala tanharhuma karka musu tsawa wallahi kun cika damu na ni kan a a wa kullahuma qawlan karima ga ya musu magana na girmamawa da darajawa wa kafid lahuma kuma ka lullube su bi janaha zilli minar rahama da fuffuken tausayi da na me da na rahama yanzu ba su da daman kawo ma abinci kai kuma fantsama ka nemo musu su ci ka hana kanka ka ba su ka gaya musu magana ta girmamawa in ka je ka dawo baka samu ba to abun fa Allah bai kaddara na samu ba to amma kawai shikenan to ai su ma sun san halin da ake ciki a sun san halin da ake ciki Allah da ya halicce ka ya halicce su bai gaya ma za su zo wannan lokacin ba ha abinda zaka zo ka gaishe shi yanzu tsufa ta kai tsufa ya ce wa da rabona dan gawa ne shekara guda to in ka zo ya ce marhaba da zufa na zo a'a ya ka ce baba ai wani matsala ne ta sa tafiya nayi wanda emergency ba yadda zan yi kai hakurin Allah da kan bare sake samuwa sai ya ce Allah ma albarka shikenan amma ka ce dazu na zo ya ce wa ya ce ke tun safe kin gawa ne a gidan nan matarsa yake tambaya kuma ita ce mamarka in ta ce na gani ya ce to kina daure masa gindi shikenan an samu damuwa ko ba samu ba rarrashi ake yin iyaye sun kawo wannan amma babanka ko mamanka ba za ta faɗa ma magana ba sai tana tsoron abin da zaka mayar mata kai ka roki Allah tuba tun farar safiya dan wallahi karshe ba zai yi kyau ba idan kaga mutum ya tsufa ya hargitse ya damule wallahi baka sanya ya rabu da iyayensa bane saboda me wannan ba zai taba faduwa banza ba ka dinka tukawa yana warwarewa kenan Allah ka ba mu ikon yi don kai wala yahillu lahu baya halatta ga baligi wala yahillu lahu an me yaf'ala fi'lan baya halatta ga baligi ya aikata wani aiki hatta ya alama hukumar lahi fihi har sai ya san hukuncin Allah a ciki abin da ake neman ka sani kenan duk wannan kiran da ake maka karka yadda ka aikata wani aiki sai ka san in nayi meye ladana a wurin Allah ko kuma in nayi meye zunubi na shikenan ka huta to ya za a yi in gane ya za a yi ya gane sai ya ce wa yas'alul ulama'a ka dinga tambayan malamai wa ya kata dibi muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma ka dinka koyi ga waɗanda suke bin sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai aiki ahalus sunna akwai aiki ai ba za a ce ma ahalus sunna ba sai ka tage za ka cika ƙoshi ɗan uwanka ka san yana cikin yunwa ka ce ahalus sunna ba zai taɓa yiwuwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi bayi da imani wallahi bayi da imani wallahi bayi da imani waye shine wanda ya ci ya ƙoshi maƙocinsa yana cikin yunwa kuma ya sani wani ai tare da shi kukan ake kawai ƙarya yake yi shi kan ya- ba irin abin da baya ci a gidansa amma sai ya fito ku yi kukan tare wai mai karka zo ka tambaye shi Allah ka ganar da mu da aka ce wa yas'alul ulama'a ka tambayi malaman a kowane malami ne aka ce maka sai aka ce maka a'a alladhina yadulluna ala da'ati llahi sune masu nuna maka da'a ma ubangiji kai ka san malamin da zai dona maka kar ka yi shirka ai ba dan ba shi mushriki bane kar ka yi bid'a ai ba dan bid'a bane to in dai har mai littafin da ya rubuta yau shekara 460 da wani abu zai bambance maka wannan kai ka san ba dan izala bane ya rubuta wannan sunan shi dan ka yanzu izalan gaba ki dai bata kai shekara 100 ba ko ta kai shekara 100 ne ha to wayansu sun ce ma sun girgirme ta amma sun gagara karban addini sun yi asara kenan girman su ya zama na banza ya zama kaman girman abi lahab kenan Allah ka ganar da mu wa yuhazziruna min ittiba'i shaytan kuma suna ma tsawa da gargadi karka bi hanyar shaytan su ne fa malaman da ake faɗa wala yarda li nafsihi shi baligi mai imani baya yardar wa ransa ma radiya lahu mufulisuna waɗanda suka yardar wa kansu matsiyatan lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaya ce waye ne matsiyaci a lahira jama'a yace waye ne matsiyaci aka ce wanda ya je du- lahira ba kuɗi mana ba yi da sisi aka ma an tambaya waye matsiyaci haka zaka faɗa ai sai annabi ya ce a ba shi ake nufi ba wanda ya je da sallah ya je da azumi ya je da zakka amma ya wabce wayan wannan ya yanka wancan ya ci kudin wancan ya yi kaza ya yi kaza shine an ɗibi wannan ladan an ba su ya zama bayi da komai yanzu me ya rage masa sai a dinka ɗebo zunubin waɗancan ana tara masa ya ce shine matsiyacin lahira to ai ka shirya wannan ku Allah ka bamu da sauki alladina ba'at a amaruhum fi gairi ta'atin lahi waɗanda suka tozartar da duk wani umurce umurce da za a basu da rayuwarsu gaba ɗaya a wurin yi wa Allah ba da'a ba fa ya hasarata hum ya asararsu wa ya tsula buka'ihim yawmal qiyama ya tsawon kukan su ranar gobe qiyama ba za ta musu amfani ba kukan kuma in ka ga lahira mutum yana ta ƙara ihu kawai yake yi to shi ko maza ko a ɗau kayan aikinsa a ɗora akan mizani ma ba za a yi ba su ne wanda za a ba wa wuta haƙuri da su kawai wuta tana jira ta yi ji an mata shuru sai ta yi wu sai a ɗebe su sai a watsa an ba ta haƙuri shi koma abin da za a ɗora mar bayi da shi bayi da komai shi ne asalin matsiyacin lahira kenan Allah ka ba mu da sauƙi nas'alul laha mai littafi ya ce muna roƙon Allah subhanahu wadda tsarki ya tabbata gare shi an yi wa fiƙana da ya datar da mu lime littiba'i sunnati nabiyina da bin sunnan annabinmu wa shafi'ina mai cetonmu muhammadin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya maka mukaddima ai yanzu ko nan ya barka baligi me zai yi ai sai ya shi ise shi ya shiga aljanna in ya ta- ya ta wannan aikin ko ba karanta mara abin da yake ciki ba don ya tsarkake ma imani gaba daya ya mai da kai komi fresh me ya rage gare ka sai aiki ya hana ka ƙarya ya hana ka kaza ya hana ka kaza ya hana ka kaza ya hana ka kaza ayoyi da hadisi kuma ya gama maka me ya rage maka aiki kawai in ka ce ba zan yi ba to an samu waɗanda suka ce ba za su yi ba kuma ƙarshen su ya zama to bayi da kyau ba shikenan ba ubangiji Allah ya datar da mu nan za mu tsaya in Allah ya nuna mana wani sati a cikin darasin muna da ranar laraba wadda za a karanta tauhidi amma ranar laraban in Allah ya bamu aron kwana darasin ba zai samu yiwuwa ba saboda kwamitin wa'azin matasa na gombe local government muna ayin gobe ta kudu muna da mitin a masallacin nan na alhaji mala adamu jumba masallacin mai gida abin nan abin nan mai awakin nan masallacin mai awaki muna da mitin a wannan tsakanin mangariba da isha din kaga darasin sai in Allah ya kai mu ranar lahadi kenan in Allah ya yarda fatan in muna bada hakuri kada ce kuma an fara daga ranar farawa gashi an fara tsallake ubangiji Allah ya bamu da sauki Allah ya karba mana yanzu imam zai mana addu'a ubangiji Allah ya karba mana baki daya
bismillahirrahmanirrahim kafin addu'a ina nuna ainihin godiya da farin ciki ga ubangiji madaukakin sarki da ya kama wannan lokaci har muka samu zama don mu saurari ainihin shi malam mashi malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara wa iliminsa daraja kuma kamar yadda ya kasance muka zo muka zauna a haka na yi farin ciki da godiya sosai bisa ga yadda ya kasance muka muka zo muna fata ya zamanto Allah ya sa ya zamanto muna ci gaba da yawa na ainihin zuwa sauraron wannan darasi don mu kare kanmu muwa mu zamanto ɗalibai na kware shi ma malami mu karfafe shi da samun dama ya ji farin ciki don ya karfafi ainihin gwiwansa saboda zuwa ya karantar da mu Allah ya sanya wa ainihin ilimin nama albarka Allah ya sa ya zamanto sanadiyan tsira mu ranar gobe kiyama Allah ya sa ya zamanto muna jawo ainihin wa'ansu ma wadda ba mu ba wanda ba mu yi tsammani ba muga cewa yana zuwa sauraron wannan darasi har ya zamanto mace eh gara da ya zamanto aka fara da hakan ake yakan wa'inda ya kasance ba mu ba wanda ya kasance ko suka kankare har a cimma nasara har ya zamanto su bar irin ayyukan da suke yi a zamanto mu tafi ta mu gudu tare mu tsira tare Allah ya datar da mu baki daya sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah madaukakin sarki daga karba mana wannan ainihi niyya ta mu da muka fara wannan darasi ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ainihin ƙara mana ilimi da basira wajen fahimtar abin da ake karantar da mu ya Allah ka ba mu ikon ainihin bin dukkan abin da ya kasance aka hane mu ya Allah ka ba mu ainihin bin abin da ya kasance na umarni wanda aka umarce mu da ma'aikata ya Allah dukkan abin da ya zamanto na haramci ya Allah ka ba mu ikon hannuwa abin da ya kasance na halarci ya Allah ka ba mu ikon ɗoruwa a kanta ya Allah